أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah madaukakin sarki yace wal asr ina rantsuwa da zamani Allah madaukakin sarki shi ya halici zamani wasu malamai suna fassarawa da lokaci ka kalla za ka ji duk magana ɗaya ce wasu na fassarawa da bayan da sallar la'asar duk magana ɗaya ce daman shi allah maɗaukakin sarki mai iko ne ya rantse a kan da abin da duk ya ga dama allah maɗaukakin sarki mana rantsuwa ya ce yana rantsuwa da zamani sai ya ce innal insana lafi khusur lalle hakika dan adam yana cikin hasara lalle mutum yana cikin hasara Allah ya sa ba ma ciki wannan dan adam da Allah ya kira kato kam Allah ya yi kowa da kowa inda dan adam ne Allah ya ce yana cikin hasara sai Allah ya yi tokaciya sai ya ce illallazina amanu ya sai sai dai waɗanda suka imani daga cikin ɗan adam ɗin wa amilu salihat bayan sun imani shine suka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah daman da wannan ake shiga musulunci shi yasa ba yadda ka iya da mutum da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah dole kai haƙuri dole ka haƙura ka yarda musulmi ne ba yadda ka iya dole ka yi haƙuri in kuma ka ce ba za ka haƙura ba ƙarshe kai za ka kwana a ciki an gane wannan hausar ko in ka ce ba za ka yi haƙuri ba mutumin da ya ce ma la'ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ce ba musulmi ba ne to in ba kai wasan kai wasa kai ne za ka waye gari ba musulmi ba da haka maganan da gaske maganan karya yake maganan munafurci yake wannan abu ne da kai bai shafe ka ba daga shi sai mahalicinsa saboda abin da ya shafi zuciya ba wanda ya santa sai Allah ba wanda ya ta zuciyar kowa ko matakka ba ka san zuciya ta ba ko ka sani na ka san dai ta fi kusa da ta fi kusa da kai kunce da kowa ‘ya'yanka ba san zuciyarka ba kai ba ka san zuciya ‘ya'yanka ba duk haka ake raye saboda abin na Allah ne da haka Allah ya ce ilallazi na amonu su wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari to kaji magana aiki na kwarai wannan shine za ka ga duk abubuwan da Allah ya ce a yi sun shigo na duk abubuwan da Allah maɗaukake sarki ya hana sun shigo dole musulmi ya bari sa'annan dole ya aikata abubuwan da Allah maɗaukake sarki ya sa shi na wajibi ya ƙara da abubuwan da zai iya na nafilfili domin ayyukan da Allah ya samu na wajibi wannan dole sai kowa ya yi domin allah ba zai samu abin da ba za mu iya ba shi ya sa kaga allah cikin ikonsa lokacin da aka ba manzan allah sallah sallama sallah aka ba shi cewa mu ringa sallah guda hamsin allah cikin ikonsa sai ya kaddara ta sanadiyar annabi musa aka rage mana sallah aka rage mana sallah ta dawo nawa ta dawo guda biyar ta dawo guda biyar wadda muke yi yanzu idan da an bar su hamsin haka za ka yi in ba za ka yi ba sai ka bar musulunci na? eh da dole haka rami ko dai mutum ya yi ko ya bari amma allah cikin ikonsa saboda allah yana nufinmu da rahama in allah ya kaddara aka rarrige mana ka duba asuba raka biyu muke yi azhar raka hudu la'asar raka hudu magariba raka uku isha raka hudu dududu in ka hada waɗannan a cikin awa 24 ka in ka hada su da wuya ka ci awa biyu ko ya ci wai misali a ce kana da imani in ka zo sallah kai kana dadewa misali za ka gaba ka ce awa biyu ba a cikin awa 24 da Allah maɗaukake sarki ya baka kai awoyin da ka ci na wasaf ya fi awoyin sallah na? awoyin da ka ci na facebook ya fi awoyin sallah to bari wasu abubuwa wanda sun fi waɗannan shiririta wanda ake fito mana da su shi kenan don kawai ai wasu za ka ga hawa intanet ɗin da suke yi business suke yi ai wannan ya yi ma'ana ai an gane hausan su neman kuɗi suke yi sana'a suke yi ai kaga wannan ya yi kyau amma wani shi za ka zai hau banzan bazara ba lada ba la'ada ba duniya ba lahira nan duniya bai tsinci komai ba wajen allah kuma allah ya ta tsine mara to wanda ya hau yana ta kallon zinace-zinace mai za a mara mai zai samu wallahi jama'a tsiniwar Allah ne tsiniwar Allah ne ka kenan tun da ya zama sharrin labar da minhu to ya kamata lallai mu zama ma za mu yi to mu yi amfani da shi wajen amfani wajen da zai mana amfani da haka in ka buɗe wa aminu salihati karatu ne mai yawa to sai kuma Allah ya ce wata wasau bil haq suka yi wa juna wasiya da gaskiya shi yasa jama'a duk mutanen da suke so su tsira ko aboki da aboki da suke so su tsira to sai sun yi gaskiya sai sun gaya wa juna gaskiya ba a lallaba rayuwa akan ƙarya idan ka samu aboki wanda zai gaya ma gaskiya ka gaya mar gaskiya to ka gode wa Allah wallahi kun yi sa'a saboda da wannan abokantaka kadai sai Allah ya saku aljanna eh abokantaka addini ne ai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace almar'u ala dini khalilihi sai yace falyanzur ahadukum man yukhalil yace mutum yana kan addinin abokinsa ne fa ya ce don haka ɗayan ku ya sa ido ya lura da kyau da wa zai abokantaka da haka abokantaka ta zama akwai wata wasau bil haƙƙi a ringa wa juna wasiya da gaskiya sa'an nan wata wasau bil sabri suka wa juna wasiya da haƙuri saboda mai Allah ya san rayuwar duniya ba za ta yi ba babu haƙuri duk gaba ɗaya rayuwarmu dole sai da haƙuri idan mutum bai sa haƙuri ba komai ma ba zai yi ba duk abin da ka ga mutum kuma da yawa da ka ga ba sa sa haƙuri a wasu abubuwa da gangan suke yi tunda in yi ma'aikacin gwamnati ne duk zafin zuciyarsa sai ya yi haƙuri na yana ji yana gani yana so ya tsaya za a ce ya zauna na kuma ya zauna yana ji yana gani yana so ya tafi za a ce kai ya tafi ya tsaya kuma dole ya haƙuri ya tsaya to in kai haƙuri ma ka bi wani halitta irin ka dame ba za ka yi haƙuri ka bi Allah ba na ka yi haƙuri dole ka bi halitta ɗan uwanka to don me ba za ka yi haƙuri ka bi Allah ba in Allah ya ce ka tsaya ka yi haƙuri ka tsaya Allah ya ce ka tafi ka tafi kaga duk harkar rayuwa dole a yi haƙuri to shi yasa ake son a ɗauko wannan haƙurin kuma a kawo gida haka zamantakewa na aure wanda ya ce ba zai haƙuri ba to ba zai aure ba wannan shine kawai a takaitin takaitawa ba za ka yi haƙuri ba ga ba za ka yi aure ba kawai shi kenan wani ya ce mun a'a na haka ne ba yawa wannan ma ba su yi auren ba su gane na yawa inda ya kai aure to sai ka yi haƙuri damun ƙa'ida ce ta musulunci in ka yi haƙuri shi kenan sai ka yi haɗa da addu'a ka yi ta haƙuri dole ne a yi haƙuri ita ma matan haka ita ma matan haka dole ne ta yi haƙuri sai ka gan an yi haƙuri komai ya zo abu ba sai dawo ƙarami komai sai ya zo ya wuce saboda rayuwa ana ji ana gani wani ya turo min wani hoto na mata na matar da mamman shata ya mata waka na? me sunanta ne? indo ya mata waka waka ta fasikanci ah ta fasikanci ba amma ya mata waka ne tana budurwa na tana yan mata san kowa kin wanda ya rasa wani ko Allah sai gashi an ji an dauko ta yanzu na ai ya wuce ta miƙewa na da sanda kwarai da gaske ta yi wa'azi ne ai babban wa'azi ne ga mai hankali wallahi wa'azi ne yanzu ko kyauta aka baka ita baka karba na ka gani ta zama larura to haka na duniya take kuma kai ma da kake jin kai saurayi ne yanzu kana ji da ƙarfi to wannan wa'azi ne gare ka akwai lokacin da ƙarfin zai zo ya ƙare akwai lokacin da duk abin da yanzu zaka iya ba zaka iya ba shi yasa yanzu ake son a aiwatar da shi wajen bin Allah to in tsufan ya zo sai ya kyau eh tsufan yana da kyau saboda sai Allah ya shiga ciki sai ka ga abu ya yi kyau mutum ya kammala yan rayuwar da Allah ya ba shi ya mutu lafiya Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum ɗaya ba a ƙwarai da gaske ya ce tambaya yake ya ce shi a fahimtarsa yana ganin sai ya ga cewa mutum yana da mata fiye da ɗaya ya fi haƙuri na ce ƙwarai da gaske shi ne sai wani bawan Allah ya ce to bi alaƙa su suna da alaƙa idan mutum yana da mata fiye da ɗaya zai fi haƙuri mana saboda a yi labin ɗin haƙurin da zai in ka duba in yi haƙuri da wannan ya haƙuri da wannan ka ƙaddara fasantis ne na haƙuri ya yi hamsin a can ya yi hamsin a nan sun zama nawa ɗari ka ji alaƙa su idan marinsa ake yi ki haƙuri to mari biyu shi ya sha na kaga ya sha bambam da wanda ake mari shi guda ɗaya ko na eh da haka suna da bambanci sa'anan wajen lada kuma wajen ciyarwa saboda duk abin da ka ciye da matarka ma lada ake baka ladan sadaka ne kaga ko ba aka hada wanda yake ciyar da mutum biyu na da wanda yake ciyar da mutum ɗaya ba ai wuraren dalilan da yawa suna nan kuma baka ga Allah ma da ya tashi a cikin alkurani da biyun ya fara ba na da Allah ya ce fanki huma dabalakum minan nisa sai ya ce me masina kaji injiniya na ce ma gaskiya ne alaikum salam na'am ya ce mutum ne yake da yara a gida da mata da maza shin ya dace ya ƙi zuwa masallaci ya tsaya musulmanci bai dace ba ko kaɗan bai dace ba ma laifi ne in ka ga wanda yi wannan sai wanda yake halin larura yanzu kamar lokacin corona na da aka hana zuwa masallaci a cika tsaya ka yi masallacinka a gida na kana da mamu yana kaga abu ya yi kyau sai ka tsaya ka yi muku sallah amma idan da musulunci ya da haka an ga ma sahabbai ba su da mata ne suna da mata suna da yaya amma dole kowa ya zo masallaci wanda aka ce ba sai sun zo masallaci ba su ne mata su mata sallar su a gida daidai ke da sallar ka a masallaci eh amma zuwa masallaci dole ne akan musulmi mazala ya ce dole ne ka zo sai da larura na'am yana da kyau a keɓe rana ɗaya wanda za ka tsaya da su don koyarwa Eh, a ai kullum koyarwa ne ba rana ɗaya ba ne ranar kullum haƙin mai gida ne kullum ya tsaya ya tabbatar da 'ya'yan shi da matan shi sun iya sallah ba wai rana ɗaya ba abin ya wuce rana ɗaya na da haka maganar koyar da sallah ba wai sai sai ka tsaya ba ka zo masallaci ba ka koya mun sallah a'a in ka zo masallaci ka yi sallah sai ka koma ka ce to bismillah kowa ya alwala sai ka sake a zahar misali a matsayin nafila ina abin da kake so misali kai kenan ka koya musu to kana iya koya musu ba wai sai ka bar zuwa masallaci ba jama'a barin zuwa masallaci da an yarda a bari ai kowa ma sai ya daina zuwa ah sai masallaci ya zama ba kowa to musulunci akwai hikima da ya sa a zo masallaci yawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabinsa da ya ruwaito hadisi yake cewa yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yace mun rayu da shi yace ba wanda zaka ga baya zuwa masallaci yace sai dai mara lafiya ko munafiki kaji wanda baya zuwa yace sai mara lafiya kaga shi yana da uzuri to kaga sai masu uzuri in an ce mara lafiya ya hada duk uzurin da zai iya hana ka zuwa masallaci akan samu uzuri ya zo ya mamaye mutum wanda ba zai iya zuwa ba Allah ya sani amma kawai kana lafiya a dole ka zo masallaci na wallahi akwai su kwarai da gaske eh wallahi wato wato tsabar ka kira shi jahilci jahilci ne da rashin sanin ciwon kai akwai wasu kalmomi ai da duk wanda ya san me yake ba zai waka shi ba akwai wanda zaka je yana magana yana cewa wai in ba haka ba Allah ya tsine mar shi da kai shi fa kaga wannan bana jahili ma ba wanda zai wannan saboda ai kana kuskure fa ka ce Allah ya tsine ma kenan na kaga ba daidai ba ne da irin wannan kalmomin ga wanda ya san me yake bayawa kan shi ai sai dai kai ta addu'a Allah ya sanya mu cikin masu haƙuri amma magana kana buga kira to in ka ce baka da haƙuri me kake cewa ka san sakamakon marasa haƙuri ai ka san ina suka dosa to kai ka cire kanka a ciki za ka ba kyau sai ka ƙara haƙuri sai ka kara hakuri tunda dai kai kaje ba ya to tunda kai kaje ba sai kai ta hakuri ba eh akwai inda ba wace ce hakuri ya zama dole ai ko to sai kai ta hakuri kai ta hakuri na eh to ai ba za ka tabbatar ko yaudara ba ne wataƙila yana so ya baka shi ma ba a bashi ba misali na? to shekara uku ka san mai faru yanzu ba ka san wani misali ba ka san wani sai ba da bashi a rike bar bashi shekara biyar ba maiwa da ka zo ka ce wani da Allah ka taimaka min da kaza sai ya ce to ya tuna ina bin wani bashi na in Allah dan ya biya ni a ciki zan bashi misali kaza wani ba sai ya faɗa ba da aka zai ce ka zo shi ma ya ce masa watan abin august ya ce to ka zo august in ka zo na ya zo ya ce ya haƙuri sai disamba sai ce ma da disamba ya zo ya ƙara haƙuri sai wata janwari haka dai a ita tafiya na ma sai ka yi ta haƙuri tun da dai kai ka je kana a taimake ka tafi zai hana ka haƙuri na kawai dai shi ne za a gaya masa in yaudara ne ba kyau ya daina misali idan ƙarya yake yi ta wannan bai da kyau amma ta iya yiwa fiye da ma da wannan lokacin a zama kuma ba yaudara ba ne eh Allah Allah assalamu alaikum